أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا رانا جمعة 26 ga watan Ramadan wato daren 27 kenan da ake da ake fin da aka fi sa rai da karfafa samuwan lailatul qadar a cikin wannan dare ne albarka muna fatan Allah ya sanya mu dace da ita kuma shi wato na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda hakan ya daidai da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da da hudu za mu ci gaba da tasirin gwargwadon bayyanta bala da cikin ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أبا كثيرا وإن تكبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Allah ta'ala ya ce da tublaunna lallai ku musulmi masu imani waɗanda kuka yarda da Allah ɗaya ne lallai za a za a rika jarraba ku Allah ta'ala ba zai baku haka nan ba sai ya rika jarraba ku fi amwalikum a cikin abin da ya shafi dukiyoyin ta hanyar tawaye dukiyar kamar fari ko kuma rashin cin riba a wajen kasuwanci ko asarar kudin ko ta hanyar sata ko kwace ko damfara ko wani abu mai kama da haka lallai ne Allah ta'ala ya alƙawarin sai an rika jarraba ku ya kuma shimari cikin abin da ya shafi dukiyoyin ku ba za a baku haka nan ba domin a ga idan an taɓa mutum zai yarda da Allah ko ko ba zai yarda da Allah ba zai yarda Allah shine mai maidawa ko ko zai dinga kama kame ya bi wasu hanyoyin shine da tula wannan fi amwalikum wa anfusikum kuma za a jarraba ku a cikin kawunan kawuna bangare biyu ne akwai rashin lafiya akwai mutuwa ko a yau din nan mun waye gari da wata rasuwa wanda wanda suka sai sun san mutumin kirki ne shi da alhaji da biyar goda Allah ya bashi dafa to haka zaka san cewa ne masoyin ka ne ya rasu wani dan uwan ka ne ya rasu to za a dinga zarraba ku da da ainihin kawunan ku ta mutuwa ran yana sosuwa a ga za ka maida wa Allah na bare shi da ko ba za ka maida ba shi ba da fata an gano sannan cikin kuma an fusikun akwai rashin lafiya taka ko ta wani kusa da kai Allah ta'ala in ya so sai ya kora ba wani ciwo kai ta kashe kudade kai ta kashe kudi kai ta kashe kudi Allah kuma jarraba kai ya gaya za ka ɗauka za ka ɗauka daga gare shi ne ko ko za ka dinga jefa ma wasu bayan shi ka ƙi lafiya duk maganin da aka sha idan ce gari kaza an an so wani maganin irin wannan cutar ya sha ya warke kai kuma ka sha ka sha ka sha ka ji kamar abu ba karuwa yake yi to duk jarabawa ce daga Allah idan mutum Allah ya kawo jarraba manzo alaihi salatu wassalam yana cewa Allah ta'ala lallai sai ya jarrabu bayansa idan ya jarrabe su faman faman rabiya falahur riba wa man sakida falahu sukhur idan Allah ta'ala ya zargi bayi duk wanda ya yarda daga Allah ya maida wa Allah lamarinsa ya roki Allah ya yaye mashi to zai sami yarda Allah shine sakamakon shi wanda kuma ya fusata ya dauka shi kawai ya rako wasu duniya shi yanzu bai da lafiya shi yanzu sai mace mace ake mai ta yi sai mutuwa suke duniya shi sai lalacewa suke ya fusata to shi ma Allah zai yi shi da shi yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya ku bayan Allah idan Allah ta'ala ya garabe mu a cikin dukiyoyinmu ko cikin kawunanmu mu yi da kokarin kwaikwayon bayan Allah na gari musamman annabi ayyu alaihi salam annabi ayyuba mutum ne mai ƴaƴa an ce yana da ƴaƴa maza guda goma yana da kuma dukiya mai tarin yawa amma fa mutum ne mai jajircewa kwarai da gaske wajen bautar Allah sannan mala'iku suke aiki shi yana wucewa suna taimawa suna taimawa sai shi da ya haka ya ubangiji ayyuba idan ya bauta maka yayi yayi ijtihadi da jajircewa wajen bautar ka ai ba wani abu bane me baka bashi ba ka bashi dukiya ta yawa ga ƴaƴa ta yawa ai dole ma ya bauta ma sai Allah ta'ala ce ni wala san bawa na da irin ikhlasi da na sa a cikin zuciyar shi amma dai na baka dama ka je ka taba zuciyar ko yayan ka gani in za ka iya zuyo shi daga wannan bautar ka wanda da yake yi Allah ta'ala ya ba shi dan wannan dama sai ya je ji ya halakar da dukiyar gaba daya ba matakin farko ke dukiyar gaba daya ta lalace nan da nan ɗayan annabi ayyuba suka zo suka same shi dukiyar nan gaba daya ta lalace sai ce alhamdulillah na gode wa Allah yanzu zan ƙara samun damar da zan bauta wa Allah ya tsaye da shi da Allah shi dan ya ci nasara to haka ya kamata kai ma kai haka ya kamata ni ma ne yayin da shi dan ya rubuto maka wani bala'i yana nufin ya raba ka da imani ƙara rage imanin gamgam da aka haka sai shi nan ya ce to har yanzu ne da saura ɗayan guda goma sun suna hutawa cikin wani garu katanga sai shi nan ya sako ya burgino wannan katanga ya rusa ta duk ta faɗo suke mutuwan mutum ɗaya farar ɗaya suka mutu su duka aka je wajen annabi ayu aka gaya mishi ayanka duk gaba ɗaya masu taimakon ka duk sun mutu sai ce alhamdulillah ina gode wa Allah da shi ya ba da su kuma shi ya karbe su yanzu zan tsaya in bauta wa Allah yadda ya kamata ba wani abin da zai shagaltar da ni la dukiya wa la yaya shedan da hayi sai to aya ubangiji hayi yanzu da saura ita mai kinta shi shi shine lafiyar jikinsa lafiyarsa a ba da dama ita ba aka ce an baka dama sai dai hura jikin annabi ayu sai rashin lafiya ya kama rashin lafiya amma duk da haka ka san yadda yan mazan suke bai taɓa roƙon Allah ya yi mashi wannan wannan larurar ba zikiri yake ta yi zikiri da da ibada yana ta yi har ta kai matakin da rannan cutar sai ta taɓa harshen sa yaga yana nema ya ambata Allah abin yana nema ya iyo to malamai suka ce a daidai lokacin da ya rayu ba ba na masu lafiya ba saboda wannan cutar tana neman ta hana shi take sai ce anni a yin Allah ta'ala ya tsawo ayyuba idza da rabbahu anni mastani yadurru wa anta arhamur rahimin sai da aka taba harshen shi saboda zikir yace ya ubangiji cuta ta same ni gashi kuma kai da mafi jin kan ba da sai ko Allah ta'ala ya yi mashi kuma Allah ta'ala ce wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ko ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin muka maida mashi iyalan nasa Allah ya rada ya raya mai ƴaƴanki in ji wasu malamai wasu malamai suka ce kuma ya haifi wasu muka maida mai dukiyar shi kuma sai da aka sa jirgin da ya mai ruwan zinari dukiyar shi ta dawo ta fitar da sosai sosai dama da Allah ko a ko a jami'a idan ake jarabawa ai akwai wahala ko amma wanda ya fi kuma fa ai daɗi ne shi kuma to shi ma Allah ta'ala duk idan yayi jarabawa wahala ce za a sha amma in ya jarabawa kuma sai ya yayi ma ya mai ma fiye da abin da karanta to irin wannan shi ne kamata mu dauka lalle za a jarraba ku cikin dukiyoyin ku da kuma kawunan idan mutum da shi ya rasu yanzu manzo alaihi salatu wassalam sai sai alhamdulillah yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace alhamdulillah to Allah ta'ala zai ce wa mala'ikunsa ku gina wa bawan nan nawa gida a aljanna ku sa mai suna gidan godiya godiyar Allah to amma idan ihu ka dinga yi wa ana rike ka banni in kuka na kana ta ihu sai mutum sakamakon ka yana na cikin hadisi muslim muslim inda ba ya je makabarta ya iske wata mata a wajen wani kabari tana ta kuka tana ta kuka sai ce ya ke bewar Allah ki ji tsoron Allah ki haƙuri to ba ma ta wai kun kaga kowaye bane sai ce ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati ni kale ni ba kai aka musibanta da irin musibata bane yasa kake so in ji tsoron Allah ki dai ya haƙuri ba ta gane annabi ba bayan annabi alaihi salatu wasallam ya wuce sai aka ce mata manzo Allah ne ba sai ta ga annabi hakira kuma ga mutakasar sai bata samu irin fiye ba dan ka san sabai suna yi wa annabi fiye in ka zo sai a ce waye wani ne ya sai an gaya mai in ya ce ka shigo to sai ba ta samu kowa ba sai ta isa wajen ma'aiki kai ce alaihi salatu wassalam ta ce ya rasulullahi kai hakuri ban gane ka bane sai ma'aiki ya ce mata as-sabru inda sadamatil ula ai shi hakuri mai lada hakuri mai amfani shine a yayin da musiba ta buge ka da farko aka ce an yi kaza sai ka haƙura to shi ne kawai mai amfani amma sai ka gama kukanka da ihu daga baya sai ka ce to na dai haƙura to babu ladawa ka gama duk iya ban kaurar ka da shiriri tanka da fuske fuskenka to dama to ka mutu mana dama ba dole ka yi haƙuri ba dama to wannan haƙuri shi bai da lada asabar inda sadama tulula yayin da abin ya faru din nan ka ji kamar arada ta faɗo ba a lokacin da in kai haƙuri za ka samu lada Allah ta'ala ya bamu iko yi ka san wai ba girin girin ba ce mai haƙurin ilhama ce da Allah idan bai maka ba sai dai a tsince komin ilimin ka wata musiba ta bar ana rike ka duwar cikin mawata mali wani ba wani mutum mata shi ta rasu malami ne ba malami babba mata shi ta rasu yana tsananin ji da ita da kanta kawai sai yanke daga mutane ya shiga cikin gida ya ce ba zai ƙara ba zai ƙara ganin kowa ba lokaci mai tsawo sai wata mata ta ji labarin halinsa sai ta zo ta ce ina so in ga malam a wata fatawa ta ce ai ba zai ganin kowa ta ce labudda sai na yi magana da shi aka ji aka gaya wa shehi ga wata mata ta ce ba makawa sai ta yi magana da shi sai ta tafi da ta shigo da ta shigo kusa abin da ta ce mashi malami ne babba ya fi ta ilimi ne ta ba kusa ba sai ta akara masallahu ba ni labari da a ce wasu mutanen gida za su ara kayansu ga wasu mutanen gida sai su daɗe suna amfani da shi ranar ya suka ce su dawo masa da kayansu ya kamata su maido masu kai tsaye kun ku a ya kamata su sai ce a ya kamata su maido mana ya ce akrama sallahu ya faɗi sun fada kai suna amfani da shi kamar na duk da haka fa maida ya ce yi ai hakan ma shi ya fi tantanta a kan su maida aka yi ya ce to ka ji tsoron Allah dangane da matarka ka yi haƙuri ka dawo cikin mutane ka cigaba da al'amuranka an ce fana fa'ahu Allah bi qawliha ka duba cikin wata sai Allah ya amfane shi da maganar wannan matar daga nan ya dawo hayyacinsa ya dawo ya cigaba da al'amuran shi to daga ko shehu waye shi ko ga hau kan wannan matakin ko almajiran shi suna iya dawo da shi cikin hayyacin shi saboda a daidai lokacin hankali da ilimin bai cika amfani ba a lokacin wannan girman musiba yana iya tafiyar da su idan Allah bai rubuta wa mutum tawfiki da dacewa to Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan hakuri saboda hakuri shine mafi yalwar baiwa in ji manzo alaihi salatu wasalam duk wata kyauta da za a bayar wa mutum wa ma udiya ahadu ada'an khairan wa awsa min as-sabr ba a taɓa baiwa mutum wata kyauta ba mafi alkhairi mafi yalwa wanda ba ta karewa ba a ganin karshen ta inji Allah ya baka ita fiye da hakuri ba to Allah ta'ala ka azurta mana hakuri sai kuma Allah ta'ala ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum kuma lallai za ku rika ji daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku sune yahudu da nasara wa min alladhina ashraku kuma za ku rika ji daga waɗanda suka yi shirka sune maguzawa da masu bautar wani Allah wanda su ba ahlul kitabi bane to menene abin da za ku rika ji azan kasira cutarwa ne yawa dangane da zagin addininku da zagin annabinku da zagin hatta rayuwar da kuke a kai akwai wani mai gude da yake bilal yana kiran sallah sai ke cewa ma hada sautul munkar wani irin murya ce wanda take mara dadin ji haka bilal ba wanda saboda kyawun muryarsa abdullahi bin zaidi shine ya mafarkin kiran sallah asali da ya gaya wa manzo Allah ya ce ko yawo bilal saboda ya ji ka murya da dalin murya amma ga makiyin Allah ya ji ana rangada kiran sallah da muryar mai daɗi amma dan ya fusa da musulmi yasa ya faɗi wannan magana to Allah ta'ala dama ya faɗi gaskiya za ku rika jin cutarwa mai yawa daga wannan to amma ka san ai an ce wai makaho ne ya zo ya ga ido sai ce doyi yake yi da Allah da yasa me yasa ya ce shi na saboda ba ya shi amma dan Allah da gaske ne amma saboda shi bai same shi ba yasa yake so da shi to shi ma shari'a ta Allah ce wanda Allah ya bashi alhamdulillah muna gode wa Allah wanda kun bai samu ba sai ya buge wani sunan a shine wa tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku azal kathira wa in tasbiru wa tattaqu Allah ta'ala ya ce idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah kuka yi hakuri ba ku biye masa ba ka san ai shi wawa idan ya maka wauta in ka biye mai fa ka gane ka ɗan rage mai wani ɗan damuwa da hasada da ke ransa game da kai in wani yana ma hasada ya zo yi hauka yi ban kaura yi sagar kai banza da shi sai ya nemi sai hawan jini ya kama shi amma kuma kana taya yawa ai wani mai faɗa yana cewa bala'un laita yushbihu bala'un adawatu ghairi fi hasadin wa jini ai musiba ce wanda ba musiba da kai ne ne da ita ka samu mutum mara daraja mara riko da addini da sai zaka biya mai ku rigima da shi sai ce yubihuka min wa irdan lam yasunu wa yarka'u minka fi irdin masuni shi da ba bai kiyaye mutuncinsa ba ya halatta ba mutuncinsa ka ci ko ka zage shi ko ka ci mutuncinsa bai damu da bai damu ba dawa bai da daraja amma shi kuma zai zo yayi kiwo a cikin mutuncinka wanda ka kiyaye ina ba ta an gano wannan shi yasa suke faɗa adibai din suke cewa idza laqa safihu fala tusibu wa khairu min izabati sukuni idan wawa ya zo ya maka magana kar ka bashi amsa ai wani ba in yace ya ce wato kama bai da ni sakarai ke to ana ma sakarai ne amma saboda wai ka ki amsa mai sai sai a ce wato ina ta magana ba kama bai da ni sakarai ke kaga ta ciwo shi kenan to idza na qadda safiyu fala tujib sai suka ce a a wa khairu min idabati sukut kai shiru ka kyale shi ya fi ka ba shi amsa sai ce fa in kallam fa in fa in kallaita hu idan ka kyale shi ko fa in kallamta hu farrakta anhu idan kai mai magana ka ba shi amsa ka dan ka dan sassauta mai damuwar da ke ransa wa in kallaitahu kama da yahu in ko ka kyale shi kai banza da shi yana iya mutuwa saboda bakin ciki to wannan shine yasa Allah ta'ala ce wa in tasbiru wa tattaqu idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmi al-umur lalle hakan yana daga tabbataccen al'amura a wajen Allah wanda haka yake so a yi to Allah ta'ala ka ba shi ko wannan wai za ku ga Allah
وإذا قضى الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه نعم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا نعم فبئس ما يشترون الله أكبر الله تعالى يتسوى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون نقول الله تعالى يا كم معلمين مسمى معلمين أهل الكتاب وأن الله تعالى يقضي سابون شأن كل التابع التوراة لإنزيلها ma'ana sabon alkawari da tsohon alkawari amma suka koye wa mabiyansu suka yi taro kansu saboda san dukiya da san duniya da san girma Allah ta'ala ce wa in akada Allah ku mika alladina utul kitab ka tuno ya rasulullah yayin da Allah ta'ala ya riki alkawarin waɗannan da aka ba su littafi ya riki alkawari gare su malaman su kenan la tubayyinunna lillah lalle za ku bayyanar da sakon wannan littafi ga mutane an gane ko wala taktumunahu ba za ku boye shi ba alƙawarin da Allah ya dauka ke gare su amma wani sakamako suka yi ba za ba zuhu wa ra'a zuhuri sai suka jefar da wannan alkawari na Allah a can bayan bayan su washtarau bihi samaran qalila suka musanyi wani dan abin amfanin duniya kankani a madadin wannan bayyana da sabon Allah saboda idan suka bayyana za a yi masa tawayin abin musulunci in aka fi musulunci yanzu sai dai ana kallon manzon Allah ko malamin musulunci da wannan darajar da da suke da ita isa suke haka Allah ka raba mu da son duniya irin wannan sannan sun tsawo wasaro bihi zamanan qalila sai Allah ta'ala ya ce fa bi ita ma yashkurun tir Allah wadare da abinda suke musanya da wannan din domin ka san ita duniya a hannun mutumin kirki ne take da amfani an gane ko a hannun mutumin banza wannan cutar da shi za ta yi kun san cewa wani sarki yana rike da tsuntsu yana wasa da shi sai wani malami na hadisi ya shigo wajen shi akwai hadisin da manzon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la sabaka illa fi hadirin an gane ko wa kutfin wa naflin ba magana gasa in ji manzon Allah sai dai gasar dawakai da ta raƙuma da ta harbi da kibiya malamin hadisi ne babba amma yana shigowa da yaga sarki yana wasa da tsuntsu sai sai auta lahir ya ƙara wannan kalmar wanda manzon Allah bai faɗi ta ba saboda kokarin samun mashiga wajen sarki wai ko kuma a iya yin gasa da tsuntsaye fufuken tsuntsaye to shi ma ashe sarkin masanin hadisi ne ya kan hadisin sai ya samu wani babba da ya ce zai kai yanka man tsuntsun nan da aka yi wa manzon Allah ya saboda shi dan a samu fada a gona Allah ya raba mu da san duniya dan duk wanda ya jarabtu da san duniya irin wannan komai zai iya yi dan ya samu duniya kaga wannan halaka mutum zai yi kenan irin wannan ne ba ya halakar da bal'am irin ibn ba'ura wanda Allah ta'ala ya ce ya ba shi ayoyinsa har yana ganin lawul mafud amma san duniya da san girma ya sa ya karkata zuwa ga duniya kuma ya halaka Allah ya ce walau shi na la rafa'na biha inda mun so da mun daga darajar shi da ayoyin da muka ba shi walakin lahu akhlada ila al-ard sai ya karkata zuwa ga duniya wata ba'a wa sai ya biya masa zuciyar shi to Allah ta'ala ya kare mu daga malamai an gane ko duk wanda ya zanto yana da wata fuska ta ilimi ko ta karantar da al'umma to ya rika jin tsoron Allah wajen isar da sabon shi kare da kallon maslaha ta duniya su a in na faɗi gaskiya guni a guni kaza zan rasa abu kaza na suwa ne to kar su baka mana shi Allah ai yana gani yana iya baka fiye da nasu duk inda gaskiya take ka fito da ita ka fare ta kawai wanda ke goyon ilimi in ji manzon Allah man ka sama ilman alzamahu Allah yawmal qiyamati bil zalim billah duk wanda ya koyi ilimin da ake bukata ya ki faɗa saboda wata maslaha ta duniya ko ta san girma to ranar lahira Allah zai mai linzamin wuta a bakin sa Allah ya tsaye fa da bazu wa ra'adun wa sharuhi kamar kalila wani mai faɗa yana cewa wato ainihin ma a hasanar dina wa duniya idan sama'a la barakallahu fi duniyar miladi idan duniya Allah ya baka ita tara da kada addinin kai wannan abu da cewa ya ma ya ma ba irin su annabi Sulaiman ko ya ba su Abdurrahman bin Auf wanda aka zo ana lissafin dinarin da ya bari sai da Allah ya saka daga kanta na masu lissafi to in duniya da addini suka haɗe suna da kyan gani jama'a Allah ya hada mana koko Allah ya hada mana surika sai ce amma la barakallahu fi duniyar miladini kar Allah wato wadaran duniyar da za ta same ka ba ka rike da ba ka rike da addini sai duniyar sallah yake wadaran wannan duniya kuwa ba ta da wani amfani fa bi sama ya sauro Allah ya tir wadaran abinda suke musanya na girma da son duniya a madadin su bayyanarwa mutane sabon Allah Allah ta'ala ya kare na'am
لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا نعم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب نعم ولهم عذاب أليم الله أكبر الله تعالى يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا fala tahsabannahum bi mufadatin min al'azab wa lahum azabun alim duk da kan yahudawa din nan Allah ta'ala ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw karfa kai tsammanin waɗannan da suke farin ciki suna alfahari da abinda suka suka suka bada ko na dukiyar hannunsu ko na magana da suka faɗa duk yana daga cikin bima ataw wa yuhibbuna an yuhmad kuma ga shi suna so a rika yaba masu bi malamin alu hadda abinda ma ba ta aikata ba sai abinda ba su suke mai su gwada kamar su suke kuma a yaba masu saboda wannan abu sai Allah ta'ala ce fala ta hasaban lahum bi mafadatin min al'azab karke tsammanin za ta tsere ma azaba Allah masu yin haka wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi ai duk abin da ka bada ko na dukiya ko na ilimi in dai kayi dan Allah ai ba ruwanka akan mutane su gane duksuwa dole kai ne kai in dai kayi dan Allah kai dai kai ta yin kai wa qul imalu ko fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun me yasa muke ta jin labarin siyarwa na ranar yakin wannan tabuka dan sayin na Usman suke dan sayin na Abubakar dan Allah a Facebook suka yada ko a social media yasa aka san wannan ba shi bane amma sun yi dan Allah in Allah ya kai abu ya yarda da kai sai sai ya sanya mutane ba su yarda da kai hadisi na Aisha yana nan man talaba rida Allah bi sukhil qalb radiyallahu ta'ala anhu wa arda anhu nas idan mutum ya tinkari kushin mutane bai damu da mutane su shi da shi ba shi yarda Allah kawai yake nema to zai samu fa'ida guda biyu Allah zai yarda da shi kuma zai sa mutane su yarda da shi ba shi kenan ba to wal aqsu kuma bil aqas in ka nemi yardar mutane ta hanyar fushin Allah Allah zai iya yin fushi da kai kuma ya sa mutanen su fata da kai kaga fatuwa guda biyu ke Allah ta'ala ya kare mu wa lakum azabun alim suna da azaba mai radadi wallahi
ولله ملك السماوات والأرض na'am والله على كل شيء قدير الله أكبر الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير mulkin sammai da kasaidin na Allah Allah yana yawan maimaita wannan ne saboda ƙara ta'akili don a karfafa kowa abin ya rika shiga cikin sa yana ci so mulkin sammai da kasaidin na Allah ne kuma wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komai kan wannan ma'anar ta baya akwai wata hikaya da na taɓa faɗa a nan gurin sai dai ban sani ba wajen tafsir ne ko wajen karatuttukan mu na asabar da lahadi ne bainar magharibi wal isha na man cikin kowanne ne ma dai tunda munasaba ta kawo bari in maimaita hikaya saboda tana da fa'ida cewa duk abin da zaka yi dan Allah ba dan mutane su san kana yi wani gari aka yi khayyabun wa tazzar tela da ba'usi amma yace wa kana al-khayyadu ganiyan shi wannan telan mawadaci ne wal jazzaru faqiran shi kuma wannan mahausi talaka ne amma wa ma'a zalika kana hadha al-jazzar yu'ina tiban min al-lahr kullu yawmin lil fuqara tare da haka wannan mahausi kullun sai ya yi wasu nama ya ba talakawa dan Allah duk da talautinsa wala yudi hadha al-khayyadu shay'an lillah shi kuma wannan telan zai ba mutane kom to ka san mutane akwai zai guri ko duk inda aka tsala sun sun ga wadata amma zai mutane ko kai wata rai wata rai tir to shi ko wannan gashi talaka da kyar da kyar yake abubuwa amma kullum sai ya ba mutane na ana nan ana nan yau da gobe yau da gobe tana nan wa ya tika bil akhbari man lam tuzawwidi ko in kana nan ba abin da ba za ka gani ba ba labarin da ba za ka yi ji ba sai ran nan sai alkhayyadu sai ya rasu da raso shi kawai sai ka ga wannan mahaucin ya daina ba da nama to mutane da ma'aikata da su gaba da tsaye to ai wannan kuma shi ma kenan wanda mutumin ya rasu kuma shi ma zai dawo ya koyi halin shi da yana badawa aka dai yanke a zo a same shi a ji me yasa ya ɗauki wannan ɗabi'a aka zo aka same shi me yasa yanzu ka daina bada nama yace ai dama naman ba shi yake badawa ba wanda tela shi ne kullum yake aiko mai da kuɗi yace a samu mabukatan nama a ba su dan Allah amma kar a bada cewa shi yake badawa to kuma ya rasu ne ba zai kawo wato me zan baku yanzu in ina na karen da zan baku nama kaga wanda ake ta sulkan kan ashe shi ke sai alheri kaga yanzu ya riga ya tafi gidan rahama da Allah Allah bai bayyana wa mutane da alherin da yake yi ba to dole sai kai riya sai kai riya sannan mutane za su sani kai dan Allah shi Allah zai nuna wa mutane aikin naka ko ba tare da ka samu matsala ba ina ba ta an gano wannan kuma da wannan nake zan hankalin musamman al-muhassasa foundation duka da ake da suna taimakon barayu da masu ba da gudunmawa da sauransu don Allah don girman Allah idan mutum zai ba da gudunmawa kar ka nuno fuskar mutum yana ansar gudunmawar nan kana wulakanta shi ni ba ga amfanin wannan ba tun da ma na sha yin irin wannan magana in ta zama lallai in in kungiya ce wanda kila sai an raba dan mutane wanda suka ba da gudunmawa suna ne su gane cewa ba sun yewa ake ba to a zo shi ne badawar kamar yadda dazu nan ma zawiyar ai an raba kayan marayun misali ga waɗanda suka hada suka aka suka raba amma da aka bace duk wani dan media ko wanda ba dan media ba in zai dauki hoton ya ya nuno fuskar mai bada kawai wanda za a bashi kawai a nuno bayan shi ba ma a san wanda aka ba shikenan ya shi abin da ya shi abin shi kawai ya zo ya yi tunda abin ya zama musiba sai an dauki hoton da ya zama dole sai an dauka to ai haka din saboda kila akwai fa'ida wajen waɗanda su wasu za su iya zabura saboda haka wasu kuma kila sun babba da gudun wasu idan ba a ba a nuna ba sun gani za su tunanin ko da muka bada ba a ba a bada wallahu alam amma duk da haka ni ina bada shawara in dai kana da dama ko ka bada gudun ka a irin wannan kwamitocin idan sun kana da wani abubuwa da kake na alkhairi wanda daga kai sai Allah ya kankara shi na taimakon mutane daga kai sai Allah yadda kasashen larabawa suke mutum sai ya zo tsakar dare tsakar dare sa ko da wannan a Najeriya zai yi a kofar gidan mutum sai ya ajiye buhun shinkafa da jarkan mai mu a Najeriya ai wani zai zo da mota shi ba ya rika ji ko yana bashi ya zama gaskiya tsakani da Allah ya dare muri a nan abin da ya dace an ka sawa mutum ka sa face mask bai san ko alhaji waye bane ka nuna ba ma sai kai magana wannan kare kare dauki muryarka ka wuce da amma matukar kai irin na kasashen Larabawa to hamunan kasar Hausawa ne lallai aka san ka fito kai lallai da wahala in za su iya to da Allah mutum ya rike irin wannan ma ya ce mutum bakwai da za a rinda da cikin inuwa al'arshi ranar alkiyama har da mutumin da ya yi sadaka da hannunsa na dama hagunsa ma ba ta san abin da ya bada ba ma'ana a boye Allah ta'ala ka ba mu shi Allah ta'ala ka duka hannayenmu da wadata da za mu yi ta yin alkhairi mai yawa daga Allah ta'ala ce wallahu ala kulli shay'in qadir inna fi khalqis samawati إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Allahu akbar Allah ta'ala ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittar sammai da kasai to nan fa kar mutum ya an ce halittar sammai kawai da kaskai abubuwa ne masu yawa ka nemi masanan fanni za iya abin da ba suka sani wanda Allah ya buɗa masu in suka yi maka bayanin yadda halittar sammai da kaskan take to nan ne za a gane kimar wannan magana amma da haka kawai ba nan gane ba an ce shekarar da jirgin sama ya fara zuwa Kano ya sauka mutane aka taru ana ta kallo jirgira shawari wazirin kano na wancan lokaci ya ce ya ce abin mamaki mutane sun taru suna ta kallon jirgin sama suna mamaki me yasa ba mu taɓa gani sun sun taru suna ta kallon suna sama suna mamaki ba wanda jirgin ke tsayawa a cikin su ai ita ce mafi ban mamaki fiye da ɗan jirgin da yake abin ba sai maulana shehu ɗaya usman bosu radiyallahu anhu yana nan lafiyar shi nau ya ce kwaɗo halittar kwado ta fi kera jirgin sama ban babaki kuma duk mai hankali ya san wannan kwado yanzu ka kwado idan ka daga hannu za ka buga ya zai yi din din zai kauce jirgin sama in ka dauko bindiga sai dai ka daga daga da shi ba zai wasa ba daga inda yake in gobara ta kama kwado ya ji zafi ya zai yi din din zai gude tsira idan iya ba zai kama da wuta akwai jirgin sama da zai tashi sai dai ya kone kurmus to ta halittar Allah ba sai ba sai kama da wani shiri da dan adam ba ko alama ba ko kuma yanzu kwado akwai wanda ke zuwa ya zuba mai mai sannan ya tafiya ko sannan ya gani da shi ko sannan ya ji ƙanshi ko wani abu kuma kwado yanzu ko yanzu yanzu tankin jirgin ruwa tankin jirgin sama in za ka fita shi da ruwa zai iya sa ya ce ni ba ruwa ake samun ba sai dai in ka sa ya ki tashi amma kwado in ka kawo mai abincin da zai ci da ya shi shi da yana da na'ura a nan da shi zai kauce ba zai ba zai to ya shi wanda ya dinga fadin bambanci iri iri yana da yawa da haka halittar Allah ba daidai take da halittar kowa ba to cikin halittar samai da kansai da ayati waqtilafil layl wan nahari ko da kuma sabawar dare da wuni wuni wani lokaci ya fi tsawo wani lokaci kuma dare ya fi tsawo wake iya caccanza su daga ina ake zuwa a gawo wancan ko a matsar da wancan akwai wani dan adabin da ke iya wannan ne to cikin wannan abin da ayatin liulul albab akwai ayoyi na lura da da daukar izina amma fa gaba abota hankula qur'ani yace gaba abota hankula wawa shi ba zai gane amma in mutum na da hankali yana da ido na natsuwa zai fahimci wannan to Allah ta'ala ka sanya mu cikin masu hankali ka sanya mu daga cikin masu natsuwa da lura da abubuwa na ban mamakin da kake nuna mana na'am
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نعم ربنا ما خلقت هذا باطلا نعم سبحانك فقنا عذاب النار الله أكبر الله تعالى يكتوى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أن يتقوا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار wato wata ma'anar ta baya cewar Allah ta'ala shi ne ke shirya komai ba mai iya shiryawa tare da shi akwai wani mai hikima domin ka san ita hikima alhairi ne mai yawa Allah ta'ala ce wa man yu'tar hikmata faqad utiya khairan kathira wanda aka ba shi hikima to an ba shi alkhairi mai yawa ita kuma waka ba ya ce inna min ash-shiri da hikma cikin waka akwai hikima da haka in dai masanan waka ne na larabawa duk baitin za ka ji an zawo akwai hikima a cikin shi to banki ne guda biyu wani mai faɗa ke cewa law arafa al-insanu bi qidarahu wato lam yafkar li maula ala abdihi amsi allazi marra ala qurbihi ya'dudu ahal al-ardi an rabbi yace dan adam da ya san iya matsayinsa da iya level ɗinsa da wani da yake tunanin shi ne mai gidan suwa ne da bai tsaya yana yi masa alfahari ba inda ya san iya matsayin shi yace domin jiya jiyan nan jiya da Allah wata rana ce jiya zama jiya alamin ko jiyan nan kaga ai a kusa kusa ta wuce ko idan za a taru duk duniya da da shugabannin kasar duniya da injiniyoyin duniya da masu ilimin kimiyyar duniya gaba daya ana so sai an dawo da jiya ta dawo yau ba za a iya ba wallahi to da arzikin da yake irin wannan gajiyawar shi shi ya kamata ya mawani alfahari gajiyayye wanda bai da ikon komai kai ko takan ɗaya ma ya wuce ma iya dawo da shi sai dai in ka dawo da shi a abubuwan kuma duk wanda ya gani ya san ƙarya ne ko da kan nan kana ji ba gaskiya ba ne abubuwan ka baya tafiya ne duk abin da ya tafi ya tafi kenan kuma inda Allah shi ko Allah ta'ala rana ma ta tafi sai da na aliyu manzo Allah ya tura shi bai dawo da wuri ba bai yi sallar la'asar ba rana ta tafi za ta faɗi yace ya rasulullahi a taimaka mai ji har kawai ta dawo daidai na haka an gane ku kuma yayi sallar sannan ta koma har mai shirya ya da shirye shirya yake cewa zuka'un aqa'at amrahu fataqahqarat min al-gharb nahwa ash-sharqi ka sahmi yanbus kaswar rana ta taho daga yamma ta dawo ta yo gabas yadda ka san kibiya haka ta taho shir yadda ka san an harbo ta to aikin Allah kenan ba mai yin aiki irin nashi suna Allah allazi atqana kulli shay aikin Allah ne wanda shi komi nashi yakan kyautata shi yanda ba za a iya kwaikwayo shi to Allah ta'ala ka ba mu tsoron Allah to su waye ulul albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan sune wanda suke zikirin Allah a tsaitsaye da kuma a zazzaune wa ala junubihim da da kuma akan kwibinsu an roito daga abdullahi bin abbas ya ce ya'ani yi salluna ala tilkar hayat suna yin sallah ne a bisa waɗannan yanayoyin in mutum lafiyar shi lau ya yi a tsaye in bin iyawa ya yi a zaune in bin iyawa ya yi a kwance wannan shine fasara abdullahi bin abbas kuma sai da na'umar dan saddam Allah ya kara mashi yadda ya ce afdalu min zikrillahi bil lisan zikrullahi inda amrihi wa nahyi yace zikirin Allah la ilaha illallah ko subhanallah ko alhamdulillah yace zikiri ne mai kyau sosai yace amma wanda ya bi shi shine ka rika tuno Allah a yayin umarnin Allah da hannun Allah in za ka yi wani abu na umarni sai ka tuno Allah ne ya ce abin kaza da ko ba za ka yi masa sai ka yi shi to wannan zikirin ya shi wani abu ne wanda yake mara kyau ka zo za ka yi sai ka tuno girman Allah da hukumar Allah sai ka ki su to wannan zikirin ya fi zikiri da harshe kadai to amma zikiri din nan magani ko na harshen ma'aiki alaihi salatu wassalam yana sa la'ana aqula subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar khairun khairun li mimma taqlu alaihi shamsu aw tabur yace wallahi in zuma Allah in sai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya ji a bada duk duniya shine daga abin da rana ta hudu ko ta fada kai in faɗi wannan kalmar ta ji a bada duk dukiyar duniya gaba da in ji manzo alaihi salatu wassalam annabi Sulaiman wata rana yana tafiya cikin mautibinsa jama'a ta da ayarinsa kun san ya sa aljanu sun saka mai wata da juma mai fadi fadin farsaki daya me farsaki daya mil uku mil uku zai kai kilomita hudu da rai fadin ainihin da ce yana shirya kujeru mutane su hau da duk abin da ake bukata sai a ɗauke shi to yana cikin wannan tafiya cikin wannan buwaya sai ya ji wani manomi a can nesa iska ta ɗauko mai magana sai yana cewa kai laqad utiya sulaiman ibn dawud mulkan aziman kai wannan an ba Suleiman dan dawo da mulki mai girma yana jinjinawa yana ganin girman abu annabi Suleiman ya ce a je a taho man da shi aka zo da shi fara'in sun shi nan Allah ka da shi yana kama karkata yana karkarwa yace kai ne kake faɗin kalma kaza yace ni ne yace to wallahi inna tasbihatan min al-mu'min khairun mimma udiya Suleiman ibn Dawud wallahi mumini ya ce subhanallah so daya ya fi duk mulkin nan da kake gani an bayar daraja a wajen Allah ne mumini ya ce subhanallah haka jama'a bai kamata muna sakaci da zikiri ba ko a samu mutum yana yawan ta ambatan Allah ma amila adamiyun amalan anzalahu min azabillahi min zikrillah in ji manzon Allah dan adam bai taba aikata wani aiki ba wanda ya fi tseratar da shi daga azabar Allah fiye da ya ta zikirin Allah Allah ta'ala ka ba mu ikon yawaitawa kuma tsawon in ka shigo cikin ɗarika kai sai da alhamdulillah in ma kai a ra'ayinka ba za ka shiga ɗarika ba to ba wanda ya kira sa da ba shiga cikin ɗarika ba farin da ba kai ta yawaita zikirinka in ka je duk sakamakon da ake samu na yawaita zikiri za ka samu in kuma ka shigo da'ira alhamdulillah muna bara ba sai ka shigo mu ci gaba da la ilaha illallah ko ana shauki ana ambatan Allah Allah ta'ala ya samu dace الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض كما سنا yin tunani cikin halittar samai da kasai tunani irin na lura da ganin girman abu na taɓa jin wajen wani masani cewar kaga sama din nan girmanta in ka jingina ta da duniyar nan to inda za a jefa sama a cikin duniyar nan a cikin sama bacewa za ta rasa ma inda ba ta ci duniyar nan da ake kangara a cikin ta dukan ta gaba ɗaya fa har inda ba a zaune da zan duka da koyina inda za a je ba da cikin sama yadda ne ta ba ta rasa yasa Allah ta'ala yake cewa wasama abalaina hadi aidin wa inna lamusi'un sama mun gina ta da ƙarfi irin namu lallai mu mun yalwata ta sosai mun buɗa ta mun bada ta amma ku ita duniya wace Allah ta'ala yake cewa kula mata'u duniya ne qalilun kai jin dadin duniya ma dan kankanin abu Allah ta'ala kai wa ta ba wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila zaka ji suna cewa ya ubangiji baka halicci wannan abin saboda wasa ba ko kuma ba wata fa'ida ba wannan yasa al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam Abu Hamid yake cewa kullu naftatin fil ardi nabisatun laha asrarun min asrarin Allah sabiqat yace duk wani tsiro da za a gani a ban kasa in ji al-Imam al-Ghazali in ka ɗauke shi in dai ka ne kuma sana sai sun gaba fa'idar da yake da shi babu wani tsiro wanda Allah ya halitta shi a banza kai ko dutse sai dai baka san fa'idar shi wallahi dutse a nan layi inda za a nemi masana wallahi in aka saka shi sai ka ga yana wani magani sai dai in mutum bai sani ba kawai ko kasa kasa iri kaza sai dai in baka san maganin ba baka sani tun Allah ta'ala ya ce za ka rika sa rabbana ma khalaqta hadha ba'ila ya ubangiji baka halicci wannan abin a matsayin haka nan ba ba wata fa'ida an gane ko da ka to bari mu bada wata fa'ida guda daya saboda fa'ida saboda haka to na ga in aka bada fa'ida ne wasu fa'idoji da ba da na bada hamma ni gajiya ne da daukar waya wai abin da kake din nan na ragumi kaza kaza kaza kaje to mutane su furki ayoyin mana da wa'azin da ake yi amma dai shi ma din da fa'ida yanzu idan ka samu ganyen karhu shine irin abin da ake ganyen gaure da shi ka je ka same shi ka daddaga shi sai ka sami namijin goro shi ma ka daddaga shi sai ka samu lemun tsami sai ka hada sai ka raba ka tabaka shi kenan sai ka bace idan ka bace ka samu ruwan da zai kai kamar lita guda wanda za a hada abubuwan duka idan dai ka hada ka bace ya huce idan har ka shanye to in dai kai mai gida ne to insha Allah za ka iya yin wajen watanni shida ba ba sai na karasa ba an gane ko alhamdulillah wannan fa'ida ce na bada kyauta kuma nagartar da ta sosai sosai yawa in mutum ya hada ila da zai kira da yin godiya insha Allah ta'ala ah rabbana ma ka ta haza badila to wannan rabbana ma ka ta haza badila din nan yana daga cikin wato malamai suka ce ilimin kimiyya da duk wani abu manzain su shine wannan gurin kowane abu ka dauke ka ce rabbana ma ka ta haza badila sai na gano ya wata fa'ida ake da ita an gane ko ai ta tunani ai ta bincike ai ta bincike har a gano fa'idar da abin gare shi shine rabbana ma kana ta azaba din subhanaka tsarkiya tabbata gare ka fa kina azaban nar ka kiyaye mu azabar wuta Allah ta'ala ka kiyaye mu daga azabar wuta na'am
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته نعم وما للظالمين من أنصار
الله أكبر صدق الله العظيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ضد الدعاء قل الألباب ربنا إنك من تدخل النار يا الله lallai kai din nan duk wanda ka shigar da shi cikin wuta fa kada aka zaita wa hakika kafin ya tashi ya gama kunyata ko yanzu gidan yari zai mutum ya shiga yanzu za ga ai ya kunya ta ko galin to balantana kuma a cikin cikin wuta wa ma li zalimin min ansar su kuma azzalimai ba su da waɗanda za su taimake su gama gaba da azabar Allah to Allah ta'ala ya kare sakon mu na yau jama'a a gurgurda kafin mu zo wajen tambayoyi shine abin da ya shafi zakatul fitr zakatul fitr farilla ce manzon Allah ya farlanta ta yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi bin Umar fi sayyihaini cewar ya fardanta ta a kan dukkan wani musulmi namiji ko mace ɗa ko bawa ƙarami ko babba dole ne sai ya fitar da zakatun fitr kuma sati guda ake badawa na mafi rinjayen abincin da jama'a suke ci a garin kawai mu yanzu mu ce masara ko ko dawa ko gero ko shinkafa ga wanda ke da hali in Allah ta'ala ya da arzikinka kana iya ba da shinkafa wanda za ka ba sai ya yi fa'idan tare idan Allah ya yalwata baka sosai kuma sa'i guda ake badawa mu dandabi hudu in mutum ba shi da abin fitawa sai ya samu hannun shi idan matsakaici ne sai ya saka shi maƙil har sama har tsoro da haƙi so hudu hannaye guda biyu a haɗa haka in ya fita sai ya sa aka fita suka yi sozo sai ya juye sai ya ƙara sai ya ƙara so hudu ya fita mutum da yake an gane ko kuma mutum shi zai hidda wa kansa zai hidda wa matarsa a wani kaulin wasu kuma sun ce a bada ta hidda wa kansa in tana da kuɗi amma dai mutum ya hidda wa kansa da duk wanda yake siyarwa har matar tasa yaransa kanana wanda ba su girma ba idan yaron ka ya girma ya kama sana'a in ka so ka hidda ba in ka so ka ce hidda kayan ka da kanka an gane ko sannan kuma ana ana hidda ta ne a matsayin dole a ranar sallah din da safe lokacin da ke wajaba dole a fidda ta a bada sannan sai ta zama zakka daga cikin zakoki wanda ya jinkirta sai da aka dawo idi sannan ya bada to je ne take da kowace sadaka kuma dole ya bada fa'idarta manzo alaihi salatu wassalam ya ce mabarata ko talakawa ku wadatar da su game da gabarin roƙo da bara a wannan yin a ba mutanen da ake tunanin sai sun zo suna roƙon mutane ba su da abin da za su su ya kamata a ba a hana su wannan bara a wannan ranar kuma a wani hadisin ya ce tsarkakewa ce ga mai azumi game da yasassan magana da magana da bata dace ba wanda yake yi a cikin azumin sa ita zakatul fitr din kuma sannan idan da kilo mutum zai auna an ce kilo uku ne na hatsi in inda irin mizani kamar take ne kilo uku shi ke isa kuma a takaice an ce ba a ba da kuɗi kuma tun mutumin da ke da hatsi ko yake da kuɗi ko yake da wata ‘yan kaddara zai sai da su hau kai shi ‘yan kaddara ɗin ko irin ila kana da wata waya mai tsada yau wato sai da ta ka sai mai arha ka ba ka fitar da zakar shi da ne sai ka ce mutum da waya dubu hamsin ta gina ta tsani wallahi ba ni da haji to ga hajin ka nan gurin wannan waya ka sai da ta ka sai ta dubu ishirin dubu talatin ɗin ka sai hakan ka ba da dan ba da wasa ne ka ba haka ba da mai suka kai ko kai dan albashi ne wata yayi nisa ba kuɗi in dai za ka iya biyan bashi cikin sauki an ce to ka siyo bashin hatsin albashi na gaba sai ka bada bata fada a kanka ba ko mutum idan an tara mai da yawa shi ma zai iya bada to wannan shine takaitaccen magana game da zakatul fitr Allah ta'ala ya ba mu yi kuni kuma ya halatta a fidda ta kamar yadda al-Imam Malik ya ce a iya fidda ta ana gobe sallah ko ana jibi sallah al'imamu ahmad bin hanbal shi ma ya faɗi magana irin wannan iri ɗaya da aka sai mutum al'imamu ahmad bin hanbal ya bi maluku a kan wannan shi ko al'imamu shafi ya ce tun a ɗaya ga watan ramadan ma za ka yi gidda ta za ka yi ra'ayin shafi ya ce ya ce tun a ɗaya ga watan ramadan za ka yi gidda da zakatun gidan a gaya muku wanda ya fi wannan al'imam abu hanifa ya ce tun kafin ramadan din ma ya kama za ta yi hijira ka bada an gane ko to amma dai wannan magana ta maliku ita ce ya fi kamata a ɗauka saboda ko ba komai shi ne imamin mu kuma sannan ta fi kusanci zuwa da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi saboda an alakanta ta da azumi da ba zakatul kidan zakkar shan ruwa ma'ana an sha ruwa a baya an gane ko to Allah ta'ala ya sa dace kuma sannan ahir samari wasu daga cikin samari za ka iske ba sa fitar da zarkan nan iyayensu ba su da damar da suke fitarwa amma su kuma za su iya fitta wa kansu amma kawai shi ba zai fitar wani shi a ka'ida wai mutum wai sai ya yi aure sannan zai fitar da zakar da kai wannan kuskure ba sai mutum ya aure ba yawwa in dai kana da abin da za ka fitar lallai sai ka fitar to Allah ta'ala ya samu dace insha Allah ne ranar lahadi za a wato rika wannan tafsiri karfe tara zuwa goma kuma kamar yadda aka saba al-imam shek abdulrahman jibril yana zuwa wajen rufewa ya addu'o'i in ma ta saba ya karanta aya ɗaya ko biyu ya fassara sannan sai addu'o'i kuma yadda aka saba ana buƙatar gudunmuwoyi daga al'umma tun daga yanzu har ya zuwa wani lokaci tun daga baya ma saboda bunƙasa al'amuran da kuma inganta su sannan kuma muna jan hankali wajen jama'a da duk wanda ya san zai iya isar da wannan sakon ko ta hanyar media ko ta hanyar daidaikun mutane da sauransu a yaɗa wannan sako a zo a taru a girma alƙur'ani za mu fata haka insha Allah Allah ya sa mu dace to a ba da dama a tambaya ɗaya zuwa kace musu haka kuma ɗaya zuwa zuwa bin a takai ta su bari to daga shi sai wannan shi ke nan kawai na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah da ya yi wadda ɗan kasuwa da kamar suna da kaya wadda canzun aji.
Na.
Sun aji su da suka ƙara tsada sai ka haɗa da farashi na daɗi.
na Awar me hukuncin da ya wannan ya sa ya ɗan mutane a to ɗan la ba ka ni ga mawasu duk zan haɗe su gaba da shi ma ya take ta saboda yanayin lokaci ko na sarari ta hana da babu daga na da wanda a hajji ne na
kuma shi ne ba a cikin yaya.
na
Ta hankali shi ne cikin kusa ba sauran ba cikin na na fahimci maganar ka to
Na'am.
na'am wato an san tambayar farko kamar yadda mai tambaya yake faɗa cewar mutum ne ɗan kasuwa ya sai kaya ko da yawa ya aji kila lokacin duk katan ɗaya idan katan ne ko dina misali a ce dubu hamsin ko kuma kafin ya kai sai da sai ya koma dubu tamanin tamanin ma kila to ya halatta ya sai da su dubu tamanin tamanin din ko ku a'a ya ɗan ɗora riba a kan dubu hamsin hamsin ɗin can da ya siya siya sai da su a yanayin da to a nan gurin shi musulunci bai iyakan riba ba gaskiya a faɗi gaskiya ba musulunci bai iyakan riba ga komai ba akwai ma mutumin da wato ma'aiki zai sayi dabban layya sai ya ba shi dirhami biyu idan babban sai ƙariyar ba ya tafi sai ya ji a takaice dai ƙariyar sai ya so wa manzo alaihi salatu wassalam ya sayi wani abu ya saida ya so wa manzo Allah abin layya ya kuma dawo mai da kudinsa dirhami ɗaya ne shi tsirani ya so abin layyar ya kuma dawo manzon Allah da kudin saboda iya kasuwanci kuma kudin ke sa ba a kasuwanci ya je aka samu riba ya so annabi ragon layyarsa da kuma adadin kudin da ya dawo mai da shi ana dawo manzon Allah da kan aiko ba ka da tausayi mai sa sai manzon Allah ya mai addu'a albarka cikin zuciya ka duba yana da cikin bulugul maram aka ce ko da baya ya ce ya ci riba a kan haka ba kwanaki ne na karanta mana fankala gobe ne imatin min Allah wa fadlin ba sauran sahabbai abin dirhami da ya suna ce da shi dirhami biyu ba suka ninka kudin ta haka ba laifi bane amma in ya ga zai sassauta dan a samu sauki wannan ya kyauta zai samu farkon sassauta amma in ya sai da abin shi dubu tamanin tamanin ya dora riba bai da laifin komai wajen Allah wannan shi ne ansar tambaya farko ce sai tambaya ta biyu game da zakatun fitar mutum ba baban ya rasu ko yana da kanne da yawa sai aka ce to yanzu zakatun fitar din kan wannan babban wata hau ko ko idan cikin kannan akwai mai wadata shi zai rika fitarwa to amsa shi ne bata hau kan babban wa ba bata hau wannan shi ma mai wadata ba ta hau kan kowa cikin kannan kawai dama mahaifin shine Allah ya ɗora mawa idan yaran ba su balaga ba. Idan kuma sun balaga suna da sana'a suna hidindimin su, nan ma sai ma ko mahaifin ne sai ya ga dama. To amma da suna kuma kaiwa sai dai idan ka ga zumunci za ka yi ruwa ka hutar da su. Ka ce to ni ai da babanmu ya saba hitarwa alhamdulillah ni ma bari in hita. Ko kuma sai wani ai ka ma shi ne wadata zo nan gurin hita mana gaba ɗaya. Ba laifi amma ba dole ba ne. abu ne na kyautatawa sai dai kuma jama'a mu daina yadda shi dan wajen kyautatawa yana ce mana abu kaza ba dole bane abu kaza ba dole bane shi ba Allah ta'ala ce inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ta'ala yana kan ba kyautatawa to bai kamata kai aikin da Allah zai zai so ka ba ai ya kamata ko wancan na tambaya farkon da mutum zai sassauta yadda muke kai ba ma wasu daga cikin masu arziki sai ga idan ana tsananin hatsi ko ana tsada sai su kawo shi sai su rage kudin shi amma ba su san kudin bane amma suna yi ne dan mutane su samu sauki Allah yana son irin wannan abu to kai aikin da Allah yake so kuma ai ba karamin alkhairi bane ya fi akan ka sai ka kankame ka ce ai tun da ba laifi ni sai hakan zan ta yi ka kyauta ka din yaji Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ga wani bawan Allah ya kawo Qur'ani guda biyu Allah ya saka masa alkhairi muna muna addu'a Allah ya biya masa bukatun shi da alkhairi sannan kuma mutanen majalisar Ahbab an ce ana neman su akwai wani dan sako da shugaban su ya